أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai taron albarka masallacin sabil huda ga wankatar da magaram. domin ci gaba da darasinmu na fiqh ala mazhabi imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda cikin ifon Allah da amincewa shi da yarda shi Allah ya bamu dama satin da ya gabata mai ida muqaddimatul iziya yanzu kuma insha Allah yau zan mu shiga littafi na gaba a fiqhul malikiyya wanda shine mai suna risala na Abdullah bin abi zaidin al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wannan littahi na risala littahi ne wanda yake da ƙarhi a fiqhul malikiyya wanda littahi ne wanda ke da kai masail masail marasa iyaka a cikin shi na fiqhul malikiyya ya kumshi wannan masail din kuma ya kumshi tsantsatsagwaron tace wala aƙida a harkon shi lafiya ma babin shi na farko babin matan tiku bihil alsina wanda zan mu ga da yawa daga cikin malamai suna ɗaukar wannan babin muqaddimatu risala a babi majalis majalis na aƙida tsantsa aƙida su karanta shi wannan muqaddimat ta risala ita kadai saboda kumsar tsantsar aƙida da ta yi insha Allah mu kuma da yake an ɗauko abin a tasalsul fiqhul malikiya muka ɗauko daga ta'sil yau Allah subhanahu wataala cikin ikon shi da amincewa shi da kuma hikimar shi ya kaddara yau in Allah ya yarda zan muhara karatun nan muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gama katar da faɗin abin da yake shine daidai da aiki da shi kuskure kuma Allah subhanahu wataala da karamcin ilimin mu Allah ya mamu tsari da kuskure kuma ko da mun abu cikin shi Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka da kauce mashi da kuma wato gyara shi da a lokaci mai gaugawa kamun mu shiga wannan littafin cikin ikon Allah ba laihi mu dan karanto kaɗan daga cikin tarjamatul muallif mu san wani ɗan kaɗan daga cikin wane ne shi malam ibn abi zaidul ne. wanda da yawa daga cikin littattafai kowane littafi in zaka karance shi to ya kamata ka san ko da shebara ne kaɗan akan malamin da ya rubuta wannan littafin nan kamar yadda muka yi bayani zan mu karanci littafin ne a fikihance shi yasa masail aqida zan mu dan tsaya kan su kaɗan masail fiqhiyya sune za a dan wasa insha Allah Allah subhanahu wataala ya kama mana a yau muna ranar alhamis 24 ga watan rabi'in al-akhir shekara 1447 hijiriya wanda shi ne ya yi muwafaka da sha shidda ga watan goma watan oktobar shekara 2025 miladiya in sahat daga cikin abin da zan mu fara shi ne tarjamatul mu'allif wane ne malam bismillahirrahmanirrahim in aka ce ma ibn abi zaid al-qayrawani an san shi da al-imamul allama qudwatul faqih al-qudwa al-faqih wato al-imam jagora ne al-allama wanda ya tara dumbun sani malami ne wanda yake da tsananin sani ilimi sosai al-qudwa kuma jagora ne al-faqih malamin fiqh ne alim masani ne alimu ahlul maghrib masani ne na mutanen yammaci na'am shine sunan shi abu muhammad baban muhammad abdullahi bin abi zaid al-qayrawani al-maliki abdullahi dan abi zaid al-qayrawani al-maliki ainan sai aka ce dan abi zaid baban shi ya shahara da wato alkunyar shi ta abu zaid sunan baban nashi Abdurrahman an gane ko kenan Abdullahi bin Abdurrahman ne shi to amma da yake ya shahara da alkunya shi zaka ga hatta da littafin sai aka rubuta ma matunur risala li Abdullahi bin Abi Zaid al-Qayrawani an gane ko al-Maliki wanda ya yana mazhaba ta malikiya yuqalu lahu malikus saghir malik as-saghir balbar ma ha ana ce mai shine imam malik karamin imam malik dalmanki yayi memorize a ce ma ya jama'a fiqhul malikiyya ya san shi lungu da sako sai suke ce mai karamin maliku an gane ko an haye shi hijira na da shekara 310 ya rasu hijira na da shekara 386 wanda miladiya shine 922 900 ya rasu 996 shi dai a takaice yayi shekara nawa a duniya 76 yana da shekara 76 a duniya kuma kaga Allah subhanahu wataala ya maddada mai shekaru kuma ya kaddara shekarun sun yi albarka mun gane ko dan ba kowa Allah ke mai muwafaka tsawon shekaru kuma da albarkar shekaru ka san tsarin shekaru akwai wanda Allah subhanahu wataala sai ya ba su tsawon shekaru amma tsawon shekarun sun tai a banza Allah mana tsari da wannan wasu ma Allah sai ya ba su gasharta shekaru amma gasharta shekarun su ma sun tai a banza shi ma dai Allah mana tsari da shi sai wasu kuma Allah ya ba su ƙaramcin shekaru amma shekarun sai Allah ya samu su ɗumbin albarka an gane ko? to shi wannan cewa za mu yi Allah ba musu muna jiran da na ƙarshe na ƙarshe shi ne wanda Allah ya ba su tsawon shekaru kuma ya samu shekarun albarka to wannan Allah ba mu shi an gane ko? kama Anas bin Malik misali radiyallahu anhu sai da ya shekara 109 ne ko a duniya ko da sha tara. har sai da ya kai in ya huto kuma da ƙarhin shi lahiya lau in ya huto har yana shakka babu bai san hutowa babu sa'annin shi a gari duk sun yi rantare sun bar shi ina sai ka gani in ka zo babu naka a gari kawai sai ka ji garin ma ya huta ranka kuma sai Allah ya sanya ma shekarun shi albarka sanadiyya a da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi to shi kaga yayi kusan shekara 70 da shidda kuma Allah sai ya albarkaci shekarun nashi Na'am, a ɓangaren ilimi, malamai suna cewa yana daga cikin fitattun malamai a duniyar ilimi, ba a ƙasarsu ba, ba a yankinsu ba, ba a garinsu ba. Bisiffa ama shi malam ya kasance fitattun malamai a duniyar ilimi. An gane ko? Alƙadi Iyadi yana magana kan shi, yake cewa ya samu kambu sarauta ta ɓangaren addini kuma da ɓangaren duniya ya samu taskiya ta malamai daban-daban alƙadi iya da kaji abin da yake cewa na'am sannan zaka samu malamai da yawa sun yi taskiya sun bashi yabo sun kambama shi sun girmama shi kuma yana daga cikin malaman da suka harrace Qur'ani da ƙananan shekaru an gane ko ana akwai wata bayani da duk ana gaya ma wane ya harrace Qur'ani da shekara bakwai shekara goma shekara kaza sai ka dinga ganin ai ne ne ai su daga can wurin su ne Allah da ya yi su shi ya yi mu mu ma ba mu gagar ba Allah ya huddo ƙasa da shekarun da bakwai an harrace balbar ma ana samu an gane ko a nan muna kira ga uwayenmu lasiya ma uwayenmu mata in kina son ɗanki ya hardace ƙur'ani da ƙananan shekaru to tun daga cikin cikin shi kina da cikin shi kike fara nema mashi wannan hardai tun daga cikin cikin shi an gane ko kike nema mashi zama yaron kirki ka duba maryam mita ce inni nazartu ma fi batani muharraran fataqabbal minni tun tana da ciki ana da cikin maryam ake hodi ake fadin wannan ake addu'a aka haka shi yasa tun da ciki uwa mace ta dinga madiyanta addu'a sannan kai ma namiji tun yanzu kamun kai aure kana tutar ka haka tuta kawai hotalinka ka dinga addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba to ikon Allah cikin ikon Allah zaka samu sannan da dilla dubba da ke da kwai na wannan sannan yaro in ya zo duniya ka ɗora shi kan turba da yawan addawoyi kullum ana ta shaje tarbiyya ta lalace kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai duk matsalan mu ce matsalan mu ce ka sanya ma yaran ka tsoron Allah ka kula da su iya kulawa sai ka roki Allah taufiki shikenan ka gama to mu kuma da yawa daga cikin uwayenmu na zamani Allah masu gafara zaka ga sai dai ka sa ma dannan tsoron ka kai karan kanka tsoron da baka nan fa shikenan zai shiga yayi abin da ya ga dama to akan wannan gaba ya kamata uwaye a kula a doka daga salaf yanda suka dinga kasancewa suna renan diyansu sannan sa yaro jiki yana daga cikin abin da yake sa yaro ya samu tarbiyya sadida wa salima Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka malam yana da malamai wurin malaman da ya doka daga ciki akwai Muhammad bin Masrur an gane ko akwai Al-Asal sannan lokacin da ya je hajji ya doka karatu daga Abi Sa'id bin Al-Arabi ko da Muhammad bin Fatah da sauran malaman shi Nam, Alhassan bin Nasar Asusi. Nam, sannan kuma Ibn Ismail da saura duk sun samu ya samu karatu wurinsu. Samun karatu daga malamai daban-daban ha'ilau shi ma yana daga cikin hikima ta tara ilimi da yawa. Yau ka duba ka gani misali, a ce shi wannan malamin shi guda ne, shi kuma wannan malamai mukhtalifai gare shi. to zaka ga wannan malami guda ya zama mutakallidi kawai bi ne kawai abinda wancan yayi photocopy kofi conform yake zama na wancan an gane ko yana da kyau in mutum ya ɗauki ilimin kaza wurin malami kaza da ya shahara bangare kaza to in ya bashi dama sai ya tsallaka ya je kuma wurin malami kaza da ya shahara wuri kaza shi ma wancan ya bashi dama ya je wuri kaza shi yasa zaka ga malaman man namu gaba ɗaya sai ka ji an ce ɗalibin wane ne ɗalibin wane ne ya ɗauko usulubi daga wane ya ɗauko fusahatul lisan fusaha daga wane ya ɗauko yadda za a bi kaza daga wane to wannan yana da kyau ga ɗalibin ilimi a kasance ya ɗauka nan ya ɗauka nan ya ɗauka nan kuma kowane a daga cikin fannin shi in muka zo ɓangaren ɗaliban shi yana da ɗalibai malam wanda ba su lissahuwa an gane ko da yawa ɗalibai sun ɗauki karatu daga gare shi wannan shi kuma shi ne al'adar malamai malaman sunna zaka ga ɗalibansu suna da yawa can wannan sun ɗoka nan wannan sun ɗoka sai dai a zano kaɗan daga ciki misali sai mala ya ce ma daga cikinsu akwai alfaƙai abdurrahman bin al'ajuz as-sabti akwai alfaƙai abdullahi bin ghalib as-sabti akwai abdullahi bin walid bin Sa'id al-Ansari akwai Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman ka gani to wannan wasu daga cikin ɗaliban shi kenan sai in aka zo mu'allafatihi abinda littattafan da yayi allafa littattafan da ya rubuta annawadir wa ziyadat wannan annawadir wa ziyadat yayi shi kusan juz'i 100 wannan littafin annawadir wa ziyadat yayi shi kusan juz'i 100 ina zaka ga littafi ne fadfad babban littafi ne yayi sannan kuma yayi ikhtisarul mudawwana ya rairaye ta kaman yayi regimen ta zaka ce na mudawwana ko sannan da sauran littattafai misali daga ciki akwai littafin shu'utba yayi shi akan abwabi yayi iqtida bi mazhabi malik yayi ga wannan littafi risala na'am yayi as-siqatu billahi wat tawakkul ala allah to zaka gani malam yana da littattafai su ma bangaren nan da yawa wanda la yasmahu majal da sai mun zano duka wato littattafan nan da yayi su gaba daya na'am sai mu je farkon karatu karatun littafin malam qalal musannif rahimahullahu ta'ala malam Allah ya ji kan shi yake cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai suka ce hadisin nan wa in kana fihi ma fihi min al-aqwal kullu amrin zibalin lam yabda bihi bi basmala fa huwa ajza'un an gane ko wa in kana hadisin fihi ma fihi yace wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabinmu Muhammad da alayen annabinmu Muhammad ya ce ƙala abu Muhammad baban Muhammad yake faɗi wane ne abu Muhammad ɗin nan shi ne Abdullahi bin Abizai da alƙirawa ne radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi shi yake faɗi ya ce alhamdulillahi lazifta da al'insan bi ni'imatihi to tun daga nan zaka ga cewa tsantsar tauhidi ya fara an gane ko kamun ma mu shiga islin babin tauhidin babin matar tuqbihil alsina malam shi yayi su a matsayin shimfida an gane ko yayi su a matsayin shimfidar wannan din shi babin shi to amma zaka ga tsantsar tauhidi ne shi kuma idan ana karatun tauhidi dole saboda shi tauhidi shine asas shine gimshiki na rayuwa duk wanda bai da tauhidi ya yi hasara duniya da lahira an gane ko tauhidi shine asas dole mutum ya zamna ya fahimci tauhidi fi ta'amiqihi a lunguna lunguna da sako sako na tauhidi an gane ko mala yace godiya da yabo da jinjinawa an gane ko in kace alhamdulillah kenan ka nemi godiya da yabo da jinjinawa da karramawa ya tabbata ga Allah wanda ibtada al'insan wanda shi ya ƙagi mutum bi ni'imatihi da ni'imar shi. Kasan akwai ibtada, aka ce ibtada al'insan ƙagawa shi ya ƙagi mutum. Mun gane ko? Allah subhanahu wata'ala shi ya ƙagi mutum tun farko da ni'imar shi. Kenan ya kasance yin an ce ma ka ƙaga abin da babu shi ne kai ka ƙage shi. To Allah subhanahu wata'ala shi ya ƙagi mutum ba tare da ya gani wurin kowa ba. an gane ko wasawwarahu fil arhami bi hikmatihi Allah sai ya surarranta shi a cikin uwal ma'aiwa da hikimar shi inna ahadakum yujma'a khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mislu dhalika thumma yakunu mudghatan mislu dhalika duk wannan canje-canjen da Allah ya dinga yi kwana 40 gudan ruwa gudan jini gudan tsoka da Allah subhanahu wataala a hikima ya yi su an gane ko idan aka ce alhakim shi ne wanda yake ɗora komi inda ya dace ba san komin gane ba zaka ga cewa mutum daga cikin hikimar da Allah ya ara ma mutane zaka ga an ce wane yana da hikima amma in yayi ɗora wani abin sai ka ce da kaza haka aka yi to kai kuma a cikin hikimar Allah babu abin da zaka kalla kakka cewa da kaza aka yi da ta hi badawa duk yanda Allah ya yi abu haka din shine daidai kuma hikimar ta cancanta ta zamna kina Allah subhanahu wataala shi ya juya ka ya canza ka cikin uwal ma'aiwa ya yi abin da yake yi da hikimar shi an gane ko kowane mutum kenan ya ce mai wasawwarahu fil arham bi hikmati wa abrazahu ila rizqihi sannan sai Allah ya bayyano da shi ya bujurto shi akan tafsasawa shi izuwa tafsasawa shi an gane ko wa ma yassara lahu min rizqin sannan Allah ya bayyana mashi abin da ya yassare mai na arziki idan ka yarda da abin da Allah ya yassare ma na arziki wallahi ba za ka sha wahala ko kaɗan a duniya ba ka san duk abin da ke ba mu wahala yana daga cikin abin da ke ba mu wahala ba mu yarda ba da abin da Allah ya yassare mana na arziki a cikin baiti aliyu ko yake cewa radina qismatul jabbaru fina mu tabbas mun yarda rabawa da Allah aljabbar yayi tsakaninmu yaba wannan kaza yaba wannan kaza mun yarda to shi yasa in kana son ka samu kwanciyar hankali duniya da lahira wallahi ka yarda da abin da Allah ya baka ka yarda da inda Allah ya ashe ka saboda shi ya san kai wane ne ya san mi yasa ya baka ya san saboda mi ya baka ya san yaushe ne ya kamata a baka an gane ko sannan kuma in Allah ya yalwata ma arziki kakka yi dibin cewa hikimar ka ne ko dubararka ka kasance inna ma utituhu ala ilmin indi yace kai bar dai an bani wannan saboda ni gwani ne wurin kasuwa gwani ne wurin sarrafa kaza ba ba dubararka bace ba shi ya san mi yasa kenan shi ya yassare ma arziki ya yassare wa shi shine can cikin hadisin dai yace bi katabi rizqihi za a rubuta arzikinka sannan arzikinka ka sani ko mun rintsi ko mun wahala sai ya zo gare ka kawai Allah ya kaddara sababi ne zaka tashi ka nemi arzikinka shi yasa Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya karka mance wato rabon da Allah ya tsaga ma a duniya ka zo ka zamna ka ce to tunda Allah ya tsaga arziki na ta yanda za a yi sai na ce shi a wannan kun bai ba tawakul sunan shi inna as-samaa la tumtir zahaban wala fidda kaga ita sama batta arzikin zinariya batta arzikin azurfa batta hadarin zinariya batta hadarin azurfa ka tashi ka nema sai Allah ya baka da a ce akwai wanda ya cancanta ya zamna a bashi a zamne wallahi da sun kasance annabawan Allah ne kina duk wani wanda zai zamna ya ce zai yi menene karantarwa ce zai yi kawai shi a zamne za a bashi bai tashi ya nema ya san inda ya nemo wannan sunna ba sunna annabawa bace ba Allah ya faɗa mana mi suke cewa mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq kaga kasuwanni annabawan Allah daga masu kasuwa masu kiyo masu menene sinatul abusin masu kowa babu mai zaman banza saboda zaman banza ba sunnan wannan bace ba ba sunnan musulunci bace ba ba ai musulunci ba da azamna amma arzikin ka dai bai zai gushe ba sai ya zo maka kawai ka yi haƙuri ka neme shi na'am wa allamahu ma lam yakun ya'lam malam ya ci gaba da ce ma shi Allah shi ya sanar da kai abin da baka sani ba mi ka sani an gane ko mi ka sani a da a ina kake kana nutfa kana ni tun farko kana cikin nutfa wanda in ka zo komi sai an maka sannan Allah subhanahu wata'ala cikin hikimar shi da ikon shi ya sanar da kai komi an gane ko hatta da wannan magana da za ka yi da kuka da dariya ba don Allah ya kaddara ba ba ka isa ka yi su ba nawa ka samu ba su iya magana an gane ko shi yasa kowace ni'ima da Allah ya baka dole ka gode mata da ni'imar da Allah ya baka shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ku kididdige ni'imar Allah wallahi ba ku iya kididdige da saboda ka duba duka komi da kake da Allah subhanahu wata'ala ya baka to akwai wanda bai da shi shi wannan shi ya zama obstacle a rayuwar shi an gane ko wannan abin da kake gani shi ya zama obstacle a rayuwar wani shi ya zama kaman cikas a rayuwar wani sai imala ya ce ma wa kana fadlullahi alaihi azima kai dai dan adam ka sani falala Allah akan ka bai girma ce yawa gare ta yawa gare ta batta da iyaka wa nabbahahu bi athari sinatihi sai Allah ya farɗakar da kai ya farkar da kai wato akan ya nuna ma gurabin wato abin da zaka tanada da shi ka tashi da shi ka nemi yau da gobanka wa azara ilaihi ala alsinatil mursalina Allah da yama wannan duka sai ya yanke ma hamzari akan halishan manzannai an gane ko don kalkace ranar tashin kiyama mu wani manzo bai zo mana ba shi yasa sai Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba mu kasance zan mu azabtar da ku ba har sai mun aiko muku manzanni shi yasa sai Allah ya yanke ma hamzari in kace baka sani ba to an aiko ma manzannu kowa da manzan da aka turo masu al'umma da manzan kowace al'umma aka turo masu aka turo masu manzansu mu kuma al'umma ƙarshe aka turo mana Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Malaici ma alkhiyarati min khalqihi wannan manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya turo, ka sani ho manzannin nan su ne zaɓaɓɓu a cikin wa, a cikin halittun shi. Alkhiyara min khalqihi wanda manzannin nan su ne zaɓaɓɓu daga cikin halittun shi. sai Allah ya ce ma fahada man waffaqa bi fadlihi sai Allah ya shiryar da wanda ya maga makatar da falala Allah mun gane ko kaga Allah subhanahu wataala in ya tashi shiryar da kai sai ya maka ga makatar sai ya shiryar da kai wannan falala ce Allah ya maka an gane ko ka duba ka gani Allah ya zabe ka ka kasance musulmi ka kasance mai sallah mai neman ilimin addini a daidai wannan lokacin akwai wanda ko da ya ce shi musulmi ne to baya cikin neman ilimin da zai gyara mashi addinin shi sallar tashi rabi da rabi ce sai ta da ya kaura daga musulunci kuma ya koma me al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara ko faqad asharaka au kama ta ce ruwaya to kai Allah ya zabe ka zaka yi sallolinka zaka yi ibadarka zaka yi mi ka nemi kuma sani a addininka to wannan falala Allah ce ya maka an gane ko wa adalla man khazalahu bi adlihi sai Allah kuma ya batar da wanda ya tozartar da shi adalci ne ya mashi an gane ko anan ban man cewa duk mun zo karatu risala wurin malam sai ya malam sun mana tambaya anan a ce to kai yanzu falala Allah kake so ko adalcin Allah falala Allah kake so ko adalcin Allah ku ba da amsa falala Allah ko adalci ta wasu sun ce adalci wasu sun ce falala na'am yawwa wasu sun ce falala wasu sun ce adalci to mu dawo bayanin malam sai mu gane me yake nihi ya ce Allah sai ya shiryar da wanda ya ga dama in Allah ya shiryar da kai kan siratul mustaqim ya shigar da kai aljanna falala ce ya maka in kuma Allah ya batar da kai ya tozarta ka a daure ka huzuhu fugullu a nasa ka menene wuta adalci ne ba yanzu bayanin ya huta eh adalci sun dawo falala ko Allah mana gafara Allah ba mu falalashi Na'am, Malam ya ce maka, wa yassarar mu'minina lil yusra Allah sai ya yalyace ma muminai da abin da yake shine yalwatacce abu mai sauki. Zaka ga mumini bisifa ama, in kai mumini ne, zaka ga dishi'un din nan na addini, wallahi daɗin suka ke ji. Yana daga cikin alamar da zaka gane kai mumini ne ko musulmi. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا to yana daga cikin yadda zaka gane kai mumini ne ya zaman to shi'un dukkan addini wallahi ba su ma wahala sai ka ji su tubus annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah aka ma qala sallallahu alaihi wasallam ni a san sanya mun hasken ido na jin dadin raina ina cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah lokacin ne shi dadi garanti to mu yanzu ya muke da sallah wallahi dirar da malam abdurrahman ya ja a arafu da annabi ya taba ja a magariba ana ina ji kan aida wasu sai sun salamce sun tahe su a arafi aka ja a magariba an gane ko to mu yanzu rabin safaha zakai walla wani sai ya ce ma ya ne rabin safaha a ce ma ya ne kai malam to Allah mana gafara to da kaga cewa sha'ani na addini yana baka wahala to ka binciki kanka kuma ai ka san shi imani da yake yana karuwa duk yanda yake baka wahala misali ka tuna ka gani a Ramadan eske kana jin wahalar wannan saboda a Ramadan imanin ka degire ya hau sama to sai ka ji baka jin wahalar nan to da ka ji kana jin wahalar shi'un na addini to kai dai har yanzu dai musulmi ne walamma yadkhulul iman fi fi qulubikum Allah sa mu cikin mu'minai wa sharaha suduruhum lidhikra Allah sai ya sanya ya wanke masu kirje su da ambato ambatan Allah zikir wa afdalu zikir alquran an gane ko yanzu da yawa daga cikin mu nan wallahi in ka ba su kace su karanta ma bakara kan ya kai inna safa ya fara gangadi kuma watakila ya hardace ta kaga to Allah mana gafara fa amanu billahi bi alsinatihim wannan mu'minan sai suka yi imani da Allah da halshinan su suka yi imani da Allah da halshinansu na tiƙin suna masu furtawa an gane ko la ilaha illallah na tiƙin wa bi ƙulubihim mukhlisin a zukatansu kuma suna tantance suna keɓance ibada ga Allah subhanahu wata'ala da ikhlasi wa bima atahum bihi rusuluhu wa kutubuhu na'am amilin kuma bayan sun yi imani da halshe suka kudirce da zuciya da ikhlasi to kuma da abin da manzannai suka zo a cikin littahi da kuma sharhi na sunnan manzanni da suka zo sai suka kasance suna aikatawa su wannan mumunan duk mumini yana aikata abin da bi abin da Allah ya zo mashi ya sa aka kawo mashi an gane ko dan kalka zo ka kasance kai mumini ne amma kuma bakka aikata abin da Allah ya ce ayi zaka ga cewa akwai wani sha'iri da yake cewa ta'asil ilahu wa anta tuzhir hubbahu hadha mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kazo kana saba ma Allah sannan kuma ka dinga bayyanawa wai kai kai ku ne masoya Allah an ce ina masoya Allah ina masoya annabi kace ku ku ne gaba kuma an an zo ku ne masu saba ma Allah ku ne masu saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce kai ne masoyi yace ma haza mahalun fil qiyas badi'u wannan abin ne bai yiwuwa ka zo ka kiyasta ka ce ga soyayya ga sako yace wallahi abu ne mai nisa bai yiwuwa da a ce soyayya ka ta gaskiya ce malam yace la ta huda ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu muti'u saboda shi masoyi yana bin masoyin shi saboda kana son wane to duk abin da yake so shi kake so mun gane ko baka son wane to dole kuma ka ki abin da yake so amma bai yiwu ka ce kana son wane kuma yana son kaza ka ce a baka san shi an gane ko yace zaka ga cewa abin da aka turo suke yi amin na'am wa ta'allamu ma allamahum kuma suka koyi abin da aka koya masu nan manzanne da suka koya masu kaga yaushe rabonmu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari nawa a dubu da ɗari hudu da da ɗari hudu da yankai rasuwar rasulullah ba hijira ba da ɗari hudu da yankai ko da talatin da wani abu ko to amman yanzu ka duba ka gani cikinmu nan da yawa muna da yawa daga cikinmu muna sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah shi ne wata allamu ma'allamahun sun koyi abinda suka koya masu mazannin nan an gane ko ya ce wa wufiƙu nam wa waƙafu inda ma hadda lahum suka tsaya inda aka masu iyaka Allah ya ce kalka tsallake iyaka kaza to sun tsaya babu hira a yi abinda Allah bai so Na'am, wastaghnu bima ahalla lahum amma harrama alaihim sai suka wadatu da abin da Allah ya halatta masu suka rabu da abin da Allah ya haramta masu. Ana akwai wani bayani, duk abin da aka mana umarni muna iya yin shi ban mu iya yin shi amma abin da ake mana hini ba duka muna iya yin shi shi yasa sai ya ce ma suka tsaya suka wadatu da abin da Allah ya halatta musu suka bar abin da aka haramta musu dalilin ku shine Allah sai ya ce mi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitukum anhu fajtanibuhu abinda na hane ku kwata-kwata ku rabu da shi ku nesance shi nesa wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na maku umarni da shi ku zo da shi bakin gwalgwadon iyawarku an gane ko kenan abinda aka mana umarni da shi bakin gwalgwadon iyawanmu ne zan mu zo da shi amma abinda aka mana hani da shi muna iya hanar shi kuma a zamna lahiya mu rabu da shi kwata-kwata shi yasa su muminai duk abin da aka musu hani da shi san haƙura da shi an gane ko shi ka san abin da aka maka hani da shi daɗi gare shi an gane ko inna nan salamaratun da su rai ce kawai tana ma umarni da bi da mummuna aiki daɗi kawai gare shi daɗi a hole a babbake Allah mana kafara Allah mana tsari malam sai ya ce ma amma ba'adu bayan haka wannan amma badu yana daga cikin wannan abinda annab sallallahu alaihi wasallam yake yawan hadi shi yasa da yawa daga cikin malaman hadisi ba su san yanda larabawa suke wanda yanda ustazai suke hadi wa ba'du wa ba'du sai suka ce kace amma ba'du ka hi samun imtisalin kuma kana iya samun lada ka haka wani sha'iri ne yake cewa laqad alima al-hayyul yamanuna annani إذا قلت أما بعد أني خطيبها نعم أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شريعته yace bayan haka ina roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ni da ni da ku akan mu kiyaye nam ri'ayatu wada'ihi mu kiyaye amana kayan ajiya da aka babu na amana inna aranna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahminnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan to muna roƙon Allah ya yi ni ya mana muwafaka mu kare wannan amanar da aka babu shine bauta ma Allah Allah nushrika bihi shay'a sannan yace sannan mu kiyaye abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana na daga shari'a sai ya ce fa'in na ka sa'alta ne lalle kai ka tambaye ni a nan wane ne ya tambaye shi ya ce an aktu balaka jumlatin muhtasara in rubuta ma wani ɗan rubutu ɗan takaitacce wanda ya tambaye shi ya mai wannan rubutun sunan shi ɗalibin shi ne cikin ɗaliban shi ne ɗalibin shi ne kuma malamin makaranta ne yana koya ma yara karatu an gane ko sai ya zo wurin malamin shi ya ce malam ina son ka rubuta mani wani abu a kan fiƙuhu alamasa haɗu imam malik in dinga koya ma yara 'yan makaranta an gane ko shi ne nan malam ya ba shi amsa fa'in na ka sa'alta ne shi ne a sheikh maharaz bin khalaf albakari almaliki maharaz bin khalaf albakari almaliki shi ne ya tambaye shi akan ya mai wannan risalai ya ce ɗan takaitacce min wajibi umuri diyanat wanda suke wajibi na al'amarin addinin nan namu wajibi na al'amari na addinin nan namu ya ce min matan tukubi al'alsina na daga abin da halshe zai yi furci da shi wata a taƙidu hulƙulu zukata su ƙudirce shi su riƙe su na'am wata amalu huljaware gaɓoɓi su yi aiki da wannan abin duka da zaka rubuta mani wa ma yattasilu bil wajib min dalika da abin da kuma zai sadu wanda yake wajibi daga shi wannan abin kenan in aka nan ya kwatanta yana son a fara tsabtace mashi bangaren aqida sannan sai a biyo wajibat na bayan aqida yace alwajib bin zalika na daga wannan aqida an gane ko minas sunani min muakkidiha na daga bayan an kana wajibi yace kuma sai ka kawo min na daga sunnoni min muakkidiha daga cikin sunnoni akwai sunna muakkada sunna mai karfi ko wa nawafiluha da kuma nafilolin sunna ya ce wa raka'ibiha da kuma na kwaɗayi wanda ake kwaɗayin samun lada da su wa shay'in min al'adabi da wani ɗan kaɗan daga cikin ladibba da zaka koya mani minha daga cikin wannan abin na shi aqida islanta na addinin musulunci an gane ko wa jumalin min min usulil fiqh da wasu jumloli na usulul fiqh kenan an gane ko wa fununihi da fannin nika nashi yace sharadin ala mazhabi imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ka dora man shi akan mazhabin imam malik dan anas Allah ya mashi rahama na'am wa tariqihi da kuma hanyar shi ma'ama sahala ma'ama sahala sabiluhu tare da sauƙaƙe hanyar yin wannan abin kenan ka yi shi a sauƙaƙe sabilu ma ashkala min dalika yace tare da sauƙaƙe abin da ya ɗan rincaɓe ya samu gumudi daga wannan ko kenan nan duka yanda ya kwatanta mai yanda yake sa a rubuta mashi ne ta yanda dai yara za su gane da wuri min tafsirin rasikhina na daga tafsirin malamai tabbatattu ar-rasikhina fil ilm wanda suka tabbatu a cikin ilimi kenan ka sabkake shi na daga tafsirin tabbatattun malamai na'am wa bayanul mutafaqqihina da kuma bayani da zaka mani na malaman fiqh kenan lima raghibtu fihi min ta'limi dalika lil wildan yace dan abinda nike kwadayin wannan abin in koya ma yara yace kenan saboda ka tambaye ni ka ce kana son ka koya ma yara wannan abin an gane ko kama tu'allimuhum huruful qur'an malam yace kamar yanda kake koya masu harafa na qur'ani yanda ka koya masu bismillahir rahmanir rahim ka koya masu kuma wannan jumal din nan na fiqhu da kuma aqida an gane ko liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillahi wa shari'atihi dan abin fahimta addinin Allah da shari'a Allah ta yi gaugawa ta shiga cikin zukatan yaran nan ƙanana tun suna yara kai a ce yaro ya har da ce risala ya san me ke da kai cikin ta ai kaga ya ya san addini masha Allah an gane ko yace ma turjalahum bi baraka abinda ake masu kwadayi ake hata su samu albarka barakatuhu albarkashi wa tuhmadu lahum aqibatuhu kuma dan agode ma karshen su karshe zai yi kyau an gane ko in yarinta ta yi kyau tsuwa zai yi kyau man sha ba ala shayin shabba alaihi wanda ya samartaka yana yaro akan wani abu zai tsuwa akan shi an gane ko nawa kaga sun tsuwa suna kidan goge suna shan giya suna kaza suna molo suna kaza suna zinace zinace saboda da ana samartaka haka aka yi shi in kuma ka tashi da mi karatun Qur'ani sallah azumi zakka wa shabun na shafi ibadatillahi kuma zaka tsuwa a haka an zo cikin malaman nan salaf an zo za a wuce wani wuri aka ga ya ya tsallaka lattijo aka ce a malam ya haka yace a mun kiyaye gaban ne muna yara shine Allah yasa suke kiyaye mu mun tsuha an gane ko yace fa ajabtuka ila zalika ya ce to tun da kamar wannan tambayin ni kuma sai na baka amsa da wannan lima rajautuhu li nafsi wa laka min sawabin dan ina kwadayi a kaina kuma kai ma ina ma kwadayin mu samu lada man allama dinallahi aw da'a ilaihi ladan wanda ya sanar da addinin Allah ko ya kira zuwa gare shi ka san ba karamin lada bane sai ya ce mashi wa alam ka sani anna khairal qulubi fiyayyan zukata aw aha lil khairi wa arjal qulubi lil khairi wanda take wadda take kiyaye alkhairi kuma wadda take ake kwadayin samun alkhairi akanta malam yasbiqu sharru ilaiha yace ita ce wadda sharri bai riga ya shiga cikin ranta ba anan yana kwatanta ma fiyayyen zukata yara kanana su tashi da addini kamun su san iya ne da iya ne amma sun sa addini ganin ka iya nan in yazo yayi tasiri kansu amma to ba su san addini ba kawai sai suka san lamarin duniya ai kaga kan kuma a samu a yau kwana addini ya kutsu su ne za a sha wahala amma in suka tashi da addini alkhairi ya fara shiga zuciya kan sharri ya shiga an gane ko saboda ita gaskiya sai dole sai ta murkushe ƙarya innal batila kana zahuqa shine hausawa suka ce ƙarya fure take ba ta ya in dai alkhairin ya shiga da wuri to shari ko zai shiga zai rage na ƙarni kuma bal har ya kora shi shi ne ai tun farkon darasi muka ce kawai yara a sa masu tsoron Allah a roƙi Allah a ba su tarbiyya a roƙi Allah a samu tsoron Allah shikenan alkhairi ya shiga duk sharrin da zai biyo baya sai ka gan shi khafif ne an gane ko Allah mana gafara na'am wa aula ma uniya bihin nasihuna mafi abinda masu nasiha suka yi sa a kula da shi shine wannan kidan wa raghiba fi ajrihin raghibuna yace kuma shine mafi abinda masu kwaɗayin lada suke neman kwaɗayin lada a kashi isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina shine ayi maza a sanya alkhairi cikin zukatan mu'mine abu ne wanda ake neman lada sosai da shi liyar saka fiha danta da su ta tabbata a cikin zukatansu in yadda su yayi gini a cikin zuce ta zamna an gane ko yace wa tanbihuhum ala ma'alimi ala ma'alimi ad-diyanati dan kuma a fadakar da su akan abubuwa masaniya masana na masaniya na addini an gane ko wa hududi shari'a da iyakokin shari'a kiran yaro ya san iyakar shari'a ba ya tsallaka ta ba ba ya tsallaka ta ba tun yana yaro wani yaron zaka ganshi tun kan ya kai menene mumayyizi yana kiyaye yana kiyaye shari'a yanzu nawa zaka gani yaro sai ya ce kai an ce Allah bai san mai zagi ka ji abokin shi yayi danyen ashar ko kai baka iyawa ya ce Allah ya hana zagi wannan ai kaga alkhairi ya shiga zuciyar shi to wannan me kake tunani in ya wuce a haka ya girma ai kaga za a samu alkhairi yace liyardu na'am liyardu alaiha yace dan sirenu arene su akan wannan alkhairin su tashi akan shi wa ma alaihim an ya taqidahu min ad-dini da kuma su san menene za su kudirce shi a cikin zuciyarsu na daga addini eh qulubuhum ko wa ta'mal bihi jawarihim zuciyarsu ta kulle gabobin su su yi aiki fa innahu ruya yace hakikan an rawaito anna ta'lima as-sighari li kitabillahi yutfi'u ghadaballahi cewa koyar da yara littafin Allah yana bice hushin Allah wa in kana wannan akwai hadisi da yazo da lafazin inna Allah azza wa jalla la yaghdib Allah kaga Allah subhanahu wataala baya hushi fa iza ghadiba idan yayi hushi sabbahatil malaika malaiku sai su yi ta tasbihi li ghadabihi saboda hushin da Allah yayi fa iza atla'a ila al-ardi in Allah ya kalla a ban kasa wa ra'al wildani yaqra'una tamalla rabbana rida in yaga yara ƙanana suna karatu sai yarda Ubangijinmu ta cika mu. To duk da cewa wannan hadisin fihi aqwal akwai maganganu ƙanana kan shi akan hadisin nan malam da ya kawo shi kusan kuma ana tunanin malam da irin wannan hadisan ne da kuma irin su duka wanda yawa daga cikin su akwai ɗan rauni a cikin su yayi itimadi ya kawo cewa ta'limi sibyan likitabillahi yutfi ghadaballahi na'am wallahu ta'ala alam yace wa anna ta'lima shay' fi sigari kan naƙash fil hajari ya ce sannan kuma ka sani koyar da abu in kana yaro kamar ka zo ka yi rubutu ne a saman mai dutse in ka rubutu a dutse yana gogewa ruwa a yi ruwa a yi iska a yi naji a yi wane ne rubutun da yana nan haka ne ko ya ce mine ne kan naƙashi fil hajari wayan kan shi ma wannan akwai hadisai wanda wasunsu da rauni wasunsu da lahum shawahid daga cikinsu cewa alladhi ya ta'allama al-ilma fi sagri kan naqashi fil hajari wa mislu alladhi ya ta'allama al-ilma fil kabri kallazi yaktubu ala al-ma cewa dai koyan ilimi da yarinta kamar rubutu ne a dutse shi kuma wanda ya girma yake dokar ilimi kamar rubutu ne a saman ruwa to ya rubutu yake a saman ruwa to wannan hadisi shi ma dai akwai magana kan shi wa in kan lahu shawahid wanda shawahid din dai ba nafsul qadiya bane ba amma yana nuna karfafa dokan karatu a yarinta saboda ka san yarinta kamar kwalwa safha bai dace farar takarda ce kawai ayi ta rubutawa ne ita kuma kwalwan eh, manya masha Allah an ci gwagwarmayar duniya an ci can an ci can an gane ko to amma ba shi ke nuna cewa ba kuma ba a karatu a girma nawa suka yi karatu sai da suka kai shekara nawa kuma in suka zo suka ma karatun wallahi kai baka ce ba su suka yi shi sai da suka girma suka shiga karatun kawai mutum ya kasance dai yana da kwawa ala la tanalul ilma illa bi sittatin sawun bika an majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirthun wastibarun wa bulgha wa irshadu ustazun wa tul zamani la siyama istibarun dinna da hirsun an gane ko ka samu kana da kokolwa kana da kwadayin yi da kuma jurewa da nanacewa da kuma abin da zai wadatar da kai da shiryarwar malami da tsawon zamani to kaga lasiya ma kai naci kuma kai haƙuri to wannan suna daga cikin manya-manya abubuwan da suke bada ilimi cikin iko Allah kai naci kai haƙuri sai kuma ka dauki taufikin ubangiji to sai ka halka ka gani ka tara wani dame na ilimi ka tara wani dutsen shato na ilimi Allah mana muwafaka Allah ba mu ilimi mai amfani an gane ko yace wa qad massaltu laka min dalika ma yantafi'una insha Allah yace na baka misalin daga cikin waɗannan abubuwan sharadin da ka dora mani abinda za su samu amfani daga cikin shi a cikin wannan littafin insha Allah bi hifzihi in san hardace shi wa yashrufuna bi ilmihi sannan za su daukaka da ilimin shi wanda Allah ya bashi ikon hardace risala ai ya kai malami a fiqhu insha Allah zaka samu akwai masail wanda da yawa yana da su an gane ko Na'am, wa ya sa'aduna bi itiƙadihi wal amal bihi, za su yi farin ciki, su yi murna su ji daɗi don sun ƙudurce wannan abin da muka rubuta, imala ya ce kuma su yi aiki da shi, wa ƙad ja'a an yi umaru bi salati li saba sinina. Ya ce, ka sani daman riwaya ta zo, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi ma yaranku umarni da su yi sallah suna da shekara nawa. Bakwai, nan yana nuna ma hujja ce yara a dinga koya masa abubuwa tun da wuri don su tashi da shi wa yudrabu alaiha li asharin in sun kai shekara goma in ba su yi ba a zane su a ba su kashi wa yufarraqa bainahum fil madaji'i sannan a rarraba tsakanin su wurin makwanci mun gane ko a rarraba masu makwanci fa kadhalika yanbaghi an yu'allamu ma farrada Allahu ala alal ibadi min qaulin wa amalin qabla bulughihim yace haka zalika kaga ai ya kamata a ce yaran ku an koya masu an sanar da su an gane ko abinda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta ma bayu tun suna yara an gane ko dan ya shiga zuciyarsu su saba tun kamun su balaga yaron da ya saba kan yi balaga in ya balaga wucewa yake in kun bai saba ba kan balaga in ya balaga kuma an dora mai alƙalami an fara mai rubutu shikenan kuma an shiga uku to Allah mana gafara liya'atiya liya'atiya alaihimul bulugh dan dai balagan nan ta zo masu وقد تمكن من ذلك وقد تمكن ذلك من قلوبهم alhali wannan abin da Allah ya farlanta masu da karatuttukan nan ya riga ya zamna ya da su a cikin zukatansu wa sakanat ilaihim anfusahum sannan nutsuwa ta samu rayukansu sun nutsu da wannan abin sun yarda da shi wa anisat bima ya'maluna bihi sannan sun sakankance sun ɗebe kewa ba su samun wani haufi ko ɗarɗar ko kuma suke jin nauyi akan wannan abin da suke aikata saboda abin ne kake yin shi tun kana yaro an gane ko zan ka ga yawa daga cikin mutane sai ka ga su ce in ba su samu sallah a jam'i ba hawan ciwon kai ciwon kai suke kuma haka ne wallahi sabo ne kaga mutum ya ce in sallah ta bar shi ta yanda yake ganewa bai yi sallah ba da ya zo kwanci sai gaban shi ya dinga faduwa eh sabo ne saboda an saba kenan abin ya zama jiki jikin ya riga ya yi adopte akwai abin da baka yi ba an gane ko ya ce to in suka tashi sai sunna min zalika jawarihim suka kirjin su saba da wannan wa qad farada Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-qulub amalan min i'tiqadat Allah ya farlanta mu zuciya ta rike ta kudurce aiki anan malai yana kwatanta ma akan yaran nan da za a koya ma karatu ka sa ma yara su kudurce a zuciya dai in yara za su yi aikin nan ba da ƙudurcewa ba to ai mine ne suke a ba'an mansura aikin banza ne suke tun da ba su ƙudurce ba al'itiqad bil qalb sai ka fara yin shi wan nutq bil lisan wal amal bil jawarih an gane ko ka sa yara su ƙudurce cewa wannan husallar da ake dan Allah muke yi Allah ne muke ba ka sa musu tsoron Allah a rai an gane ko wannan kenan wa alal jawarihi zahirati amalan min at-ta'a su kuma gabbai an sanya musu su yi aiki na zahiri a gabbai na zahiri su yi aiki na da'a na daga movement na sallah azumi ko na zakka ai duk gwaɓɓen da su yi shi na aikin hajji na sadaka ziyarar mara lahiya ziyarar 'yan uwa ƙaunul hasan kai ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam cewa walau an talqa akhaka bi wajhin taliq ka haɗu da ɗan uwanka ka mai mulmishi ma ya shi daɗi an gane ko amma da yawa daga cikinmu muna da wannan matsalai sai ka haɗu da ɗan uwanka ka mai abusan abusan kawai ka kam ɗari na shi kenan to kaga wannan ba abu bane mai kyau musulunci bai koya shi ba musulunci bai koya ba kai kullun ka kasance kai tsamin rai gare ka a'a musulunci ya koya ka fuskanci ƴan uwa da walwala da buɗe huska tabassu muka fi wajihi akhika sadaqa kama dan uwanka mulmushi ya ji dadi ladan sadaka za a baka an gane ko shi yasa addinin nan namu yana da bonus bonus da yawa sai da yan baka yi aiki da shi ba na'am sine malam sai ya ce ma wasa ufassilu laka ma sharattu laka ba zikruhu baban baban yace da sannu zan fassara ma abinda na sharda maka ambatan shi babi babi in ma babi kaza sai in kawo ma bayanin bayanin sannan in ɗauko ma babi na gaba in ce babi kaza sai in kama bayanin yadda zaka gane yace li yataqarrabu min fahmihim saboda dai ka kusanto su samu fahimta abin da wuri min fahmi na'am muta'allimihi wanda yake koyan wannan littafin ya fahimce shi da kyau insha Allahu ta'ala in Allah ya yarda madaukaki wa iyyahu nastakhiru Allah subhanahu wa ta'ala shi muke ba zabi ya zaba mana yin aikin nan an gane ko istikhara abu ne wanda ake son mumunai duk in zaka yi wani abu kai istikhara hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana koya mana istikhara kamar yanda yake koya mana aya ta qur'ani in zaka yi wani al'amari kasuwanci zaka shiga aure ne zaka shiga neman aure ne sayan wani abu ne wani aiki zaka fara bulaguro zaka yi neman ilimi zaka yi to ka ba Allah zabi zaka tashi kai sallah ka daga hannu kai Allahumma inni astakhiruka du'aul istihara ka ba Allah zabi shi ya san menene ya dace da kai ya zaba maka lokacin da ya zaba maka a ina ya kamata ka yi shi to kuma duk wanda ya ba Allah zabi ba zai taba tabewa ba Allah zai zaɓa mashi abin da yake shine daidai da shi insha Allah sannan istikhara ba a ce ayi istikhara ba kuma ayi dinga istikhara irin ta ɗan dabo za a ce ko ta ne ne wai istikhara sai ka zo ka isko malami malam zan yi kaza a mana istikhara an gane ko sai ka bashi ɗan kuɗaɗen shi shi kuma malam sai ya je ya maka istikhara sai ya mulki ya ce ma to abin nan ba alkhairi a'a istikhara kai ne zakka makanka in abun mai kyau ne Allah ya zaɓa maka shi zai hayya ma sababin shi sai kaga abin ya zo ma tre fasil kuma Allah ya ƙara sanya ma san abin na a ranka an abin bai da kyau Allah sai ya kulle ma hanyoyin abin an gane ko ko da kana son shi kuma sai ya dinga hudda ma abin sannu sannu a ranka ita ce istikhara an gane ko saboda shi ne mai sababawa shi ya san yadda yake abin shi lokacin da ya ga dama da hikimar shi ya ce wa bihi nasta'in kuma ga Allah muke neman taimako shi kada ake neman taimako kan shi an gane ko misala ce wanda duk mai kallon social media kwanaki ta so ta tara tarzoma ko wanda abu ne yake yanda clear yaushe kullun a sallah sallah biyar raka a kusan goma sha bakwai kana iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kuma ka zo ka ce zaka nemi taimakon wani aqida ahli sunna wal jamaa babu wanda ka isa ka nema taimako isti'ana taimakon da ake neman bawa shi ma ba taimako ba ne ba wanda ya yi ƙarfin shi inda kama mana mai kaza kama wanda kai ma ka iya yin shi amma isti'ana wannan isti'ana ta neman taimako agaji wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda zaka nema bayan haka wannan kuma ka yi shirka wai kwanan nan ga masu social media an gwado wani ya shekin din wani kabari ko yana magana yana shehu kana gare mun shiga tsadan mai nan tsadan mai ya hana ma abubuwa da yawa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ulaika kal an'amu bal hum adall shi wannan yana cikin kabari kuma ka zo kana neman taimakon shi wai akan wani abu shine wanda da ya tashi masharaddi yace to wannan da kake tambaya ko shi yazo yanzu ya isko tsadan mun na haka zai sai shi ba abin da zai iya da shi Allah mana gafara mala ya ce wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim babu simi babu dubara babu ƙarhi sai ga Allah madaukaki mabuwayi yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kasira dadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayen shi da sahabban shi gaba daya wannan shine guntuwan muqaddima da malam yayi wanda zan mu ga ta kumshi da yawa daga cikin masailul aqida masaloli na aqida tsantsa aqida sannan sai kuma shi wannan babi wanda diya daga cikin malamai suna karanta shi a matsayin muqaddima ta risala wanda zan mu shiga shine kuma lubb na aqida tsantsa wanda za a shiga an gane ko wanda zaka ga ana korewa ana sanyowa sai kana mai da hankalinka dan in baka tabbatu ba akan aqida duka aikin ka ya zama mi ya zama banza aqida avant tout ya kasance ka fahimci wannan kan ka je ko ina duk abin da zaka yi ka fara sanin wannan ka fahimce shi ya tabbata a zuciyarka kuma ka yarda kuma duk wanda zai kama abin da ba sabanin shi ba abin da ba shi ba sabanin shi ko mun girman shi ko mun darajar shi ko mun menene ka sa kafa da shi da abin shi da menene da ya kama kai balo da su su tai nesa da kai an gane ko wannan ita ce aqida aqida ita ce kawai zaka bi ka doka kai aiki da ita ka tsira duniya da lahira Allah mana muwafaka ganin lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga kirzan mu sai Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi babum ma tantiqu bihil alsina babi da zai maka bayanin abinda halshina zasu yi nutuki da shi zasu yi furuci da shi wa ta'taqidu bihil wata taqiduhul af'ida sannan zukata duka zukata su kudurce da wannan abin su yarda da shi min wajibi umurud diyanat na daga wajibi na daga al'amuran addini kenan abubuwan da zasu hada maka wannan shine in Allah ya nuna mana muna cikin masu rai da lahiya zan mu tashi wanda kamar yadda muka yi bayani shine tsatsa aqida wa sallallahu wasallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin اللهم ربنا واقض هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته